kai ta kai ta roƙon Allah madaukake sarki mutum ya fitar da roƙo a cikin tsarin rayuwarsa bai da amfani saboda kawai zubar da mutunci kuma wallahi roƙo bai sa a samu abin da Allah bai rubuta ba shi yasa za ka gudu ya ji ya roƙi mutu ya ce ban da shi yana da shi ya hana shi wani ya roƙe shi ya ce kasa tsara damuna kana damuna mal na kaga duka babu saboda me me abin da ke faruwa shine duk wanda yake roƙo idan yau ka je ka samu wani mutum ka ce da Allah ya taimake ka ya baka dubu ashirin sai ya cire ya baka na rantsi da Allah idan ka wuni a gida baka fito ba kana barci ranar sai ka samu dubu ashirin ai kun gane hausa wallahi ranar da ka samu dubuwa shi yaya za a yi ya Allah ya sani amma dai tabbas haka abin yake idan da Allah ya yi ba za ka samu dubuwa shi da ka je ka yi ukun ba sai ya ce ba za a bayar ba shi kenan eh shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da yake cewa ومن يتصبر يكفره الله wanda ya kokari ya yi haƙuri Allah zai haƙurtar da shi sai Allah ya haƙurtar da kai ya ce wa mun yasta gani gurihillah wanda ya haƙuri ya wadata ya ba wa zuciyar haƙuri ya nuna wadata zuci sai Allah wadata shi sai a wuce da haka in dan adam ya yarda da Allah madaukakin sarki magana ta kare ba abin da zai iya samu sai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta abin da Allah ya rubuta kuma duk duniya in sun taru ba ta so sai ka samu haka nan Allah madaukakin sarki dan shi kadai yake bai da abokin tarayya Allah ka azurta mu sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala yanfa'u zalzal min kaljal wato kokarin mai kokari bai da wani wato wato matsayi a wajenka ko ka ce matsayin mai matsayi bai iya ƙara wani abu a wajenka mutan adam ba zai je lahira wajen Allah madaukakin sarki saboda baban shi shine limamin garin su baya sallah shikenan sai a ce zo saboda kai ne dan liman misali kaga matsayinka ba zai masa amfani ba matsayi yana amfani ne idan dan adam ya bi Allah madaukakin sarki ba shakka matsayi yana da amfani domin Allah madaukakin sarki ya ga ya mana ta goma shi wanda zai wa waɗanda suka yi imani har da zuriyarsu sakamakon imani da suka yi Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina amanu wa taba'atuhum zurriyatuhum bi imani sai ya ce alhaqna bihim zurriyatuhum za mu hada su da zuriyarsu amma su ma da sharadin sun imani kun ga ya ishi dan adam cewa duk imanin mahaifin mutum idan shi bai imani ba Allah ba zai bar komai ba dan annabi nuhu alaihi salam kaga dai babansa annabin Allah ne a cikin annabawa ma yana cikin ulul azmi min ar-rusul manyan manyan manzanni amma Allah madaukakin sarki ya sa ya bai samu rabo ba ya ishi mutum misali matar fir'auna da matar annabi a Lut da annabi Nuh duka su wadannan Allah ya buga wa can Allah ya buga wa kafirai misali dan Allah ya buga mu'mine misali matar annabi Nuh da matar annabi Lut dukkan su ƴan wuta ne kaga kenan da matsayin mazaje yana da na yana da tasiri da da sun haye saboda ita mata annabi amma ina Allah da kai ya bada labari yace wadaraba Allahu matalan lil ladina lil ladina amanu alil ladina kafaru imra'atu nuh wa imra'atu lut sai Allah yace kana ta tata abdaini min ibadina salihin Allah yace fa kana ta huma falan yughniya anhuma min Allah ko sai a wakila dukulanna rama al-dakhilin Allah madaukakin sarki yace Allah ya buga wa waɗanda suka kafirta misali matar annabi nuhu da matar annabi nuhu Allah ya ce suna ƙarƙashin bayan mu na gari amma zaman su ƙarƙashin bayan mu na gari bai musu amfani komai ba saboda su ba su yi musulunci da kaga duk yanda yake so ya ci riba na zama da dan uwa da abokai da iyaye da to lalle imani da Allah madaukakin sarki sannan ya rubuta cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam kada yana hankali da ya hana wato kace nace ya hana kace nace musu akwai waɗanda al'adarsu ne musu har za ka ga majalisa ta musu a zauna kawai wannan ya ce ya faɗa wannan ya karya ne ka yi ta bugawa kowa ya tashi ran shi ya ɓaci wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana hasali ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi duk mutumin da yake da dama yayi musu aka yi abin da ya kamata ya yi musu ya bari ya ƙi musu to Allah zai masa sakamako aljanna sakamako na aljanna abu ne kana ganin kirki na kawai wani ya zai ɗauki rediyo ne ya ce ma ai fari yake so kamar madara na ai kun gaishe ya ce ya farin san miki kamar madara aka ce to ka san ido ido ido yana iya zagi wataƙila idan ka ne ya zagi kai yana farin madara kai ne kana kallon shi baki ne masha Allah na ka ga magana ta ƙare yau sa'annan ya ce wa ida atimal sa'annan ya hana tozarta dukiya wulaƙanta dukiya sa'annan wa kana yanha an uquqil ummahat annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaba wa iyaye na'am wa kasratu su'al na'am da yawan tambaya ina sauri saboda mun karanta hadisan na baya irin shi wa kasratu su'al da yawan tambaya ina jin an yi bayanin menene yawan tambaya wasu na fassara shi yawan roƙo wasu na sama shi yawan tambaya to in wanda suka fassara shi yawan tambaya na magana karatu aka ce babu tambaya na na na ilimi idan tambaya ne tsakani da Allah mutum yana so ya fahimci addini wannan babu yawan tambaya ba a kira shi yawan tambaya suna fassara shi yawan tambaya tambaya mara amfani tambaya wanda za a yi don a ƙure misali wanda yake yake karatu a dan ayi dan a nuna cewa shi yasa na ce wasu tambayoyin za ka ga da mutum ya yawa ba su da amfani ina jin an yi misali da wata tambaya da wani ya taɓa yi wani lokacin da rana zai tafi a halaka shi wace irin riga ya sa na wai da zai tafi wace irin riga ne a jikin shi doguwa ce tishe ce babbar riga ce ha to ka yanzu ka kaddara ma balami ya san rigar da fir'auna ya sa kuma ya gaya masa shi ni ban me zai samu na babu ba ta da wani amfani kai dai ba koyi aka ce kai ba ta fir'auna ba dai ka jira kare da ɗin kai irin gaba ka gani to da suna nan irin za ka ga tambaya ce ba ta da Allah ya ji kan wani malami babban malami a kasar na Allah ya masa gafara wani ya tabbata tambaye shi wai fir'auna wai dan ya kira wani gari a nan mai ko fir'auna da nan garin kai zari ya ce ku to kaji wai wai ya ji labari wai an ce fir'auna asalin shi da zari na وكان ينهى عن حقوق الامهات النبي صلى الله عليه وسلم yana hali kada a dinga saba wa iyaye umman ce ummahat ne uwaye uwaye mata amma sun hada da kowa dole ne da ya zamo mai tarbiya dole ne da ya zama yana kiwa mu iyayensa kun ga yanzu zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yace yana daga cikin alamar tashin alkiyama an talidal amatu rabbataha ku yanga ta haifi uwar gidiyarta fasara da shi ne ‘ya'ya ya zama ba sa yawa la iyayensu ladabi ba iya ‘ya'ya na sanya iyayensu kuka Allah ka tsare mu Allah ka sanya ‘ya'yayenmu su zama farin ciki gare mu duniya da lahira Allah kada ka sanya ‘ya'yayenmu su zama wani bakin ciki duniya ko lahira wannan shine addu'ar da musulmi zai ta dage amma ko shaye-shaye ne ko na ji wani malami yana ba da labarin wani malami wani abin da ya faru a gabansa yake a gabansa wani yaro ya sa mahaifiyarsa kuka tana kuka take ce masa da na san haka za ka yi min da lokacin da na haife ka saboda da na haife ka babu kowa a wajen da na sani da na zauna a kanka na nufin ya zama kawai ba kai sai ya ce wa maman shi har kin makara ya ce uwar da kin makara ya fita ya ya ce a gabansa ake yi ku da Allah wani ina zai je a duniya ne ya je ina zai je kaga dai mutum kawai halaka ya zaba wa kai shi kenan da shi da Allah ba ruwan shi kawai da shi dan wannan yana nuna dan adam baron shi da Allah eh ina nufin ko kuma Allah yayi abin da zai saboda iyaye iyaye arna ma iyaye arna ma aka ce a kyautata musu Allah madaukakin sarki yayi wa kadara rabbuka Allah ta'budu illa iyya yace wa bil walidayni ihsana yace imma yabulugan da inda kalce bara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ألا واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأن إياه مسلمين amma can da Allah madaukakin sarki ya magana kafirai wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun Allah ya ce fala tu'ihuma sai ya ce wa sahibu ba su dunya ma'rufa yace idan iyayen suka ce kai shirka kai kafirci Allah sai karka biye musu karka yi yace amma duk da haka ka zauna da su a duniya da kyautatawa arna fa Allah yake magana cewa saboda matsayin su na iya a kyautata musu to kaga wannan wai dan dan bahaushe ne wannan dan bahaushe da sai na ga muku garin yaran za mu san garin garin da ya fi ko ina dirama da wani abin dirama ta take sawa ba ba san kwaikwayon nan musiba eh Allah ya kiyaye malamin ya ba da labarin wata mata da abokinsa ya ce sun tafi suna da wafi da wani bawan Allah sai ya ce malam aikin haji ne yace da Allah mu je zai shi ya jira ana da wafi yace yace sai yace da Allah mala akwai aboki na da yawa don Allah ka tashi addu'a yace shi mala ta addu'a yace da suka gama da wafi sai ga yana kuka shine sai ke tambaye shi wannan abokin na kace wallahi amini shi ne yace abin yana kona maka rai abin da ya faru bayan ya mutu yace duk ɗan kasuwa ne yace aminin mutumin nan yana da kuɗi ya mutu ya bar kuɗi ya kai biliyan biliyan ne bi na a wai dan gane ba mai yan ba yace shi kuma shine babban abokin shi dan kasuwa wani wasu ma dukiyarsa da shi bace amana ne yace da abu ya ba wanda yake yi shi yayi ta kawo yace amma abin da ya dame shi bayan an tare dukiyar matarsa ɗaya sai ya yi sauran ko su hudu ya ce sai ya ce wa iyalin mutumin da Allah yana da roƙo guda sai ya haƙuri a cikin kuɗin nan nashi a ɗan samu wani ɗan fili a ɗan gina masa masallaci ɗan ƙarami wanda ana fatan Allah ya ringa kaiwa ya ringa kai masa lada matar ta ce masa allambur tafiya da ta yadda ba me yasa tun da yana da rai da gina ba a akwai ayatu ɗaya yana karatu a kasan waje ta ta lissafa da sauran da suke ƙanana ta ce tana so za ka kai su kasan waje da aka tana buƙatar kuɗi da za ka adana ba wai ka har take ce masa kuma don me tunda abokinka ne da kuna tafiya kasuwanci baka ce masa ya gina ba wato zai yanzu kaga romo ya zo ko wallahi ya ce ƙeme mai ta yadda ya ce sai shi ne da kuɗinsa ya sai fili da niyyar sai gina masallaci ce Allah ya kai masallaci eh su kuma za a duniya shi ya sa wallahi kawai in ka tara samu kuɗi ka aika su lahira ai kun gane ko eh to na to a nan yake musu amma da wallahi kan ka manta da lahira ne ka ringa aika shi lahira ko ka rarraba kana aika wani na saboda wanda ka aika lahira shine naka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bada formula yace laysa laka fi malika yace illa ma akalta na afanaita ko awla isa fa abulaita aw tasaddaqta fa amdaita shike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bijewa kudin mutum ba ba ka da komai a cikin kudinka ba ci abin da ka ci ka ci a bakinka ka je kai je bayan gida ka zubar na ta ke nan gabanka ko kuma abin da ka dinka tufafi ka tsofar da rigar ka more ka sa riga yace ko kuma abin da ka bada shi sadaka ka aika shi lahira ka ji rabanka a cikin kuɗi amma duk abin da yake bayan wannan rabon wasu rabon wasu kawai kai ka tara musu ne za ka tafi kuma su ce kuma kai ka ji amma hisabi to in ka ci sa'a ka aika lahira ai da sauki ko bayan ka mutu za ka yi ta samu ana ta aika maka lada lada lada kullum kana ji yadda ka san ana jin alat na banki dirin dirin kullum ka tashi a kabari dirin dirin da safe da yamma dirin dirin da ada dirin dirin da la'asar dirin dirin asna ai abu yayi kyau kwanciyar kabari ya fi daɗi amma ka zauna kabari gum a komai dan kuma ka bar su Allah kaɗai ya san me za a yi kuma kowa ya gani ake yake me rabo ne kawai zai zai ɗiba wanda ma ko kai shi ka baya yi zai zo shiga Allah ya kawo shi shiga cikin dukiyar ya yi ta mora ya ci bulus siya mar mota ta zuwa rubar gidan da ka gina wani shiga wallahi duk abin da kai wani ya mora shi kuma ya ci kudin da an je lahira an tsare shi hisabin sai Allah ne mata ta ce ta bani shikenan kai da zaka faɗi da aka samu na eh kai ka tara shi yasa dole dan adam ya waka shi tara ne ya waka shi alam na tira ta bauchi eh ya waka shi tara ne ya yi aikin lahira da abin da Allah ya ba shi yawa shi dai shi ne rabarsa yara yanzu suna ba mutane mamaki wallahi sai an mutu sai ka ga mamaki a jos na san mutumin da a gona a gonarsa ɗansa ɗansa ya je ya haɗa baki da wasu da bindiga suka harbi baban shi yana so ya mutu wai yana so ya tsare mutu mai gadi mai gadi ma yake kira shi ya mai gadi ya ke kauce Allah ya sa da mutu ba kuma aka kama wanda suke harbi sai abin ya bayyana shi project din ne yake yana so a kashe baban shi dan ya ci gado kaga a musulunci da ya mutu ma an gane wannan ba ba a ba shi ba a shari'ar musulunci duk wanda ya kashe wani zai yi gado in an sani ba a ba shi gado ya zama ba bai cikin magana Allah ya kiyaye sa'annan wa wa'adul banat ba annabi sallallahu alaihi ya hana binne yaya mata larabawa suna da al'ada da binne yaya mata suna cewa yaya mata kamar abin kunya ne sai ka ga mutum a ya haɗiya ta so mu girma sai ya ce zai kai ta ganin kakanninta sai ya je tuna rami sai tura ta sai ya zuba ƙasa shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa idan wa idan mawqudatu su'ilat yayi zambi mutlan bi ƴaƴan da aka kashe haka Allah ya ce zai ta da tsoron kiyama ya tubu mu iyayen ne da aka kashe wani waje Allah yake ba da labarin irin halin larabawa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka wa sayan su labari ta matan shi ta haihu ya aka samu mace Allah ya ce ka ga fuskarsa ta yi baki yana ɓata rai Allah ya ce wasu ya tawara min al-babu min su'i ma bushira bi yana ma ya baya ta a gaishe saboda yana ganin labarin da aka bashi an haifa masa ya mace abun ba kyau sai ya zama yana tawara a yin sukuhu ala hudi am yadsuhu fi jira ya batta ne haka dai cikin kaskanci ko kuma ya kurbuɗe ta a cikin ƙasa Allah ya ce ala sa'a ma ya kuma ne haka ne kai an rama ne ala sa'a haka ne na to ala sa'a ma Allah ya tsir da abin da suke hukunta da haka haka ne al'adar suke sai su rinka binne ya'ya mata wata rana an ce wani ya zo ya ba wa sayyidina Umar labarin irin abin da yi na jahiliya wanda har yake ce mata kai sa'a musulunci yana yafa abin da ya wuce amma da a ce ba haka ba da sai na ma hukunci saboda sun sai irin abin da ya waya luk yarsa har ya je lokacin da yake tona kasa kasa na watsu masa tana share masa kasa ashe ita zai je ba haka kuma ya kashe ta shi yasa ya zan babu addinin da ya girmama mata kamar musulunci wannan duk abin da ake ga mata ƙarya ne wallahi yaudara ne cewa wani su fito a dama da su ƙarya ne ba a dama ba abin da za a dama da sharri ne kawai na shedan wallahi kalma ce kawai ta iblis wai mata da suke kira su fito a dama da su to kai da kake ta yawo me aka dama da kai a'a misali kai kullum ba kana waje ba da Allah ne aka dama da kai ana ba abin da za a dama kawai so ake yi a fito a yi sabon Allah ke nan dama wani in ka ji ana magana a labarai ko ana faɗa kamar da gaske lalle ya kamata mata su fito a dama da ka tsaya minti biyar ka ga me za a dama kai dai kullum a waje kake ne aka dama da kai a tambaya za ka yi a yi tun da kai ga ka a waje ko ya kamata a soma damawa da kai na tun da kai kullum kana waje kamun na gida da ake kamar yanzu an dama da kai kai har an rasa wanda za a dama da shi ana neman wani wasu su fito don su samu a dama da su ba abin da za a dama sai dai kawai a sa a yi tafi ƙaranci shine kawai ma'anarsa kawai kalmomi ne na yaudara wannan shi ne ke sa mutane suna ta faɗa in ana hira a rediyo daman so masu labaran duniya suna da kalmomi na yaudara kuma kalmomin daga iblis suka samo turawa da yahudawa suka gyaggyara su in ana magana ka ce kamar da gaske duk wani abu na sabon Allah sai a canja masa suna a sa masa suna mai ɗan daɗi kamar ana cewa dan dirama ana ce masa ana ce masa sa a ko ba kai ce sa ba da Hausa ana ce masa jarimi kai ka san jarimi ka duba maganar jarimi jarimi ka san magana ce mai da hakika wani jarimi to sai ka kalli din dirama ka ga wata jarinta yi ina nufin jarinta yi ne sai ka gaba abin da yi illa kawai cutar da al'umma da sa ya mutane su zama marasa kunya da yara su zama fitsararru da yara su zama ba su sun yi nisa da addini da diddi shi kenan shine ya zama jarumi kaga an kawo mutum fasiki lamba guda a sashi a gidan talbijin ana hira da shi ana tambayar shi wai ya gaya mutane yadda aka yi nasara a wannan rayuwar ka gaya mutane da ka yi nasara sai ka kalli mutumin ka ga wata nasara yi mutumin nan baya sallah na duk abin da ka sani na sabon Allah yana yi to kuma ana tambayar shi wai ga yayin da mutane ya nasara to nasarar ne nasarar kucewa daga shiga aljanna na da kama hanyar wuta amma za ka ga magana zan daɗi duk wannan kuma makirci ne wallahi shirye-shirye ne Allah ya tsare mu sa'annan wa man'in wahal zala ya hana mutum ya hana abinda ya zama ba haƙƙinsa ba man'in mutum ya hana duk abin da yake ba nashi ba abin da ya kamata ya bayar idan ya hana ya yi manci wahati sa'annan ya hana mutum ya ɗauki duk wani abin da ba nashi ba kada ya riƙe abin da ba nashi ba kada ya hana abin da ba nashi ba kada kuma ya karɓi abin da yake ba nashi sai babu nahayi an isharati ila muslimin bi salahi wa nahwihi sawa'un kana jaddan aw mazihan wa nahayi an ta'adi sayf maslula wannan babu zai magana akan hali da musulunci yayi kada musulmi ya nuna ɗan shi musulmi da makami ko wani abin da ya kama da makami malami ya ce ko da da wasa ne ko da da gaske ba a wasa da wuka ka zo ka ji aboki ka wuka an ka tsarce kama zala ya hana haramun ne da kuma in mutum zai ba da takwabi to kada ya mika takwabi wato hannun takwabi na hannun shi me ake kiran shi wajen kai shi ruwa to ruwan takwabi kuma ya mika shi kada ya mika ruwan shi ne zai rike ruwan wukan ma kai za ka rike wucin kaifi in na cewa da kawo mun wuka to kai ne za ka rike wajen kaifin ai an gane sai kan wukan ni kuma ni za ka ba shi ba wai ni ne za ka kawo ka haka kai ka rike wajen rikewa ba a kai ne tun da kai ka ɗauko ka sai da za ka yi hikimar na da za ka rike wajen kai sun ka ce wannan hana musulunci da ya hana kada musulmi ya nuna dan uwan shi da makami ya hada hadda duk sauran abubuwa ya hada mutum yana tuka mota yayi barazana kamar zai taka dan uwan shi shi ma nun dan uwa ne da mutane ai an gane wani za ka ga abokai ne na sai ya taho da mota irin barazana wata to shi ma haramun ne ga sunan abubuwa ko mutum yana rike da kare sai ya sake wa abokin shi wai yana irin wasa duk wannan duk suna ci duk wani abin da wanda zai razana musulmi haramun ne duk abin da zai sa musulmi ya firgita to haramun ne musulmi ya yi wa ɗan uwan shi musulmi shi an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yushir ahadukum ila akhihi bis-silah fa innahu la yadri la'alla shaytana yanzi'u في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه an samu hadisi daga Abi Huraira da Allah kare tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kada ɗayan ku ya nuna ɗan uwan shi da makami ya nuna ɗan uwan shi da makami yace saboda me bai sani ba garin wasa shi ɗan ya zo ya rike hannunsa ya jaba madauka ko sai shi ɗan ba ta yasa wasu abubuwan zai za su faru sai su wuce ƙarfin mutum shi ana a labarin da ya dauka ba nan ake ba amma sai shi din ya taya shi sai an dawo sai an dawo nadama sai mutum yana ga aida ba shi bai niyya so da yawa za ka ga mutum ya kashe ko mutum sai sai bai niyya kashe shi ba eh amma shi ya kashe shi kuma za a kashe shi to don kada a yi kad a fara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalma da ko da wasa mutum ya nuna dan uwan shi da uba ko wani abu wanda yake da hatsari wanda zai iya kaiwa ga hasarar rai to musulunci ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yiwa shi dan ya zo ya kwace wukan hannunsa ya daba wannan sai mutumin ya fada cikin ramin wuta dan ba shedan kan ba a ganshi ba kai ne aka gani da wuka na kai ne ka tsara kai ka soka da haka kai za a wa hukunci yawa amma shi ɗin akwai naci aiki ai kamar fushi ne kaga shi ɗin in an ma abu na ɓata rai shi yake zuwa sai ya shiga jikinka sai ya shiga ƙofofin jini hanyoyin jini sai ta gudu a ciki yanzu za ka ga an baka mutum rai idan shi ya yi ja jijiyoyin wuya sun tashi in ya shiga wannan yanayin inda wani abu kawai sai yi duka sai in ma ya kashe mutum ne sai daga ba kuma zai yana da ya sani yaren gare shi ne ya ɓaci saboda akwai taimakon iblis amma wannan bai hana a kashe shi na maza da sallallahu alaihi wasallam ya bada magani don kar ma musulmi ya afka cikin wannan musiba ya kar ma a yi daman kishin ma ya ce kar ayi na yace la ta gida wani yazo ya ce ausini ya rasulullah kai mun wasiya yace kar kai fushi ya kare ce ya rasulullah ausini ya kare ce masa kar kai fushi yace faradda da mirara fa kare la ta gida ce kar kai fushi maluma suka ce da yake fushi ba mutum yake yi ba zuwa yake yi ya same shi to idan ya yi bushin kada ya aiki da fushi shi ne ma'anar lata gida saboda ai wata rana dole mutum ya ɓaci za a wa mutum to idan ya ɓaci ya zama ya mallaki kai shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ba ba ba jarumi bane ba jarumi bane a musulunci wato mutumin da ya iya kokowa ya daga wannan ya kwala shi da kasa ya daki wannan a ya ce jarumi a musulunci shine wanda yake iya mallakar kashi lokacin fushi wanda in yayi fushi ya san da yake sai ya yi abin nan sai ya yi mallaki kai shi to shine jarumi wato baya hukunci akan fushi idan mutum yana kokari yayi fushi yana mallakar kai shi ko zamantakewa na iyali ne samu sauki domin abubuwan da suke faruwa na mutuwan aure ba za su same shi domin ƙarshe ne duk inda ka ji an yi saki to ƙarshe zai yi za ka ga an yi ba za a daɗe ba kuma matan na nadama namijin ma na nadama suna kowa yana ga me yasa aka yi to amma abin da ya faru shine wannan aiki da bai yi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi fushi yayi hakuri in ba ya fita kawai kabar gidan ka yi hakuri bari ma yanzu ga hanyoyin wayan barin gida da an kaga ka fusata sai ka ɗauki waya ka ce wa alaikum assalam kun zo na kuna bakin ƙofa shikenan sai ka fice ka san masallaci kai ta nafila kafin ka dawo duk abun naka iblis din ya ta kila yayi wani gida ya bar gidanku shikenan amma in ka tsaya ana fada kana fada ana fada kana fada har akai level din da a ce ba ni ba ne ka ce zewa kaga abu ya lalace ne shike nan suka ga abkar da duk abin da kowa zai yi nadama ita tana nadama kai ba kana nadama in ka samu ɗaɗar ci adda kawai zai ci ya sake ta sake uku a lokacin yana gaba komai kowa shekari sallah asuba ba za a kai ba zai zauna ya tabuni ka zo ana neman kawo sulhu babu sai an yi aure na ga mutanen da cikin dare suke yawo a nan gari mata da bugu wasu na neman yadda za a kan hulɗa su wani ya ce musu wasu zo same ni ko an ce musu an sai saniya an yanka shi ke nan saki uku suka yi amma wasu yanzu ba ta iya rabuwa da ba su kadai suke a daki a zaune ai kun gane daga daki suka yi kasa yin hakuri suka fito yanzu kuma ga shi sabon Allah suke ta yawo dan ba matar shi ba kuma a musulunci ba yadda za a yi duk abin da bayanin da zai yi shi ta yi auren nan aure kuma na gaskiya ba ma auren kashin wuta ba in dai da hannun shi da mun da yi ba idan mata aka sake ta take uku Allah yake wala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu ba ta halarta sai ta auri wani ba shi ba shafi ta hakuri yana da kyau sai ka ga lokaci gashi kuma hakuri ba inda za ka gane kai riba kai hakuri sai ranar lahira Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab ran kiyama masu haƙuri za a ba su lada ba lissafi kaga ai ka taɓa lada ba lissafi kuma ya ishe ka alfahari Allah ya ce inna Allah ma asabi Allah yana tare da masu haƙuri kaga ma'iyar Allah ai babban abu ne Allah yana tare da kai duka gwamna yana da wahala muri na da wahala amma in mutum ya yi kuma akwai daɗi akwai riba Allah ya ba mu haƙuri وفي رواية لمسلم قال قال أبو القاسم من أشار إلى أخيه بهديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه أو رواية النبي صلى الله عليه وسلم كتاب دول دينون الأقوان شد مكاني نقلت ينون الأقوان سدشي يكي ملائكو ذاتي هل عنك suna yi kufi ta raƙi ne masa suna ta la'antarsa ya ce har sai ya janye wannan makami ya ce wannan ɗan uwana shi ko da uwarsa ɗaya ubansu ɗaya kaga dai ƙarshen kusanci ke za ka ba a nuna mutum da makami wannan ce kaga bindiga ta shiga ciki ko bindiga ta shiga ciki mashi ya shiga ciki bakari da baka duk gasu wani abin da yake za a iya ba mutum barazana da shi ya shiga shi وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعدى سيف مسلولا رواه أبو داود والترمذي an samu hadisi daga sayyidina Jabir da Abdullah ya da Allah ta kare tabbata gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya mika takobi takobin yana tsirara takobin na tsirara wato an zare shi baya cikin kube ko ba sunan shi wani inda ake sa takobi ni ma ina jin hausa ko kube inda aka sa shi to in baya ciki to an hana a mika takobi haka tsirara sallah tsare ثم دعنا الحمد لله yanzu isharar kyawa ta kwanci? suke yi? ha to to bari mu kankara da kai ko? a a ƙarfin da suke shiga a a a'a take yi ba lokacin sallah ba yawo to sai ga da mu bari ko kuma na bara kara babu karatul khuruj min al-masjid ba'da al-azan illa bi uzrin hatta yusalli al-maktuba wannan babu zai magana akan ba a san musulmi ya fita daga masallaci bayan an kira sallah sai dai da uzuri wato sananne sallah ta farilla kana cikin masallaci aka kira isha to karka tashi ka tafi kana cikin masallaci aka kira magariba karka tafi kamun ayi magariba aka kira azza karka tafi kamun ayi azza haka dan la'asar sai dai inda uzuri menene uzuri sai ya lokacin da aka gama kiran sallah cikin yana kunni suka tafi shi kana kana bukatar zuwa bayan gida kana jin fitsari ya matsayi ka duk wani uzuri ne ta yi ruwa kai limami ne a wani masallaci misali ka zo wajen wannan limami kuna magana baka ankara ba kawai sai aka kama kiran sallah aka yi tafiya ka tafi sallah don kai sallah ce ta fitar da kai ba ba wani abu amma kawai zaka wani waje saboda wata harka ta duniya to shine musulunci ya hala inda kana nan kira sallah to shi kenan amma ba ka ya zawa wata ka tsaya ayi sallah wato kada ka fice ana bi a shi isa qala kuna buuda ma abi hurairah radiyallahu anhu fil masjid fa adzana al muazzin fa qama رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد أتى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم an samu hadisi daga shiyasa yake cewa wata rana muna zaune a cikin masallaci tare da sayyidina abi huraira yadda Allah ya kara tabbata a gare sai mai kira sallah ya kira sallah ana so mu kira sallah kawai sai wani mutum ya tashi ya kama tafiya shi kuma zai tafi yace sai muka ga abin Hurairah ya yana bin mutumin nan da kallo wato abin mamaki ya zai kana nan sai kuma da aka kira sallah za ka tafi kusan wannan sifa ne take dan kai idan shi ɗaya ya kiran sallah hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rugawa yake a guje sai an gama kiran sallah sai ya dawo kuma da yake shedan ne in ya gudu fa da shi za a yi kama zai dawo saboda yana son ya sa wa masu sallah tunani zai dawo to shi ne sai abin hurera ya kalle shi sai da suka ga ya fita shi ne sai abin hurera radiyallahu anhu ya ce musu kun ga wannan hakika ya saba wa abal kasir wane ne abul kafi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a kar wani ya sa wa suna kar wani ayi masa alkunya irin ta manzon Allah in kana da da sunan shi kasim to kai ba za a kira ka abul kasim ba na amma za a kira ka abu muhammad na abu abdullahi abu aisha abu fatima na abu duk abu kowa amma wannan nashi ne idan bar masa sallallahu alaihi wasallam sai babu karatu radd raihan ligair uzuri wannan babu zai magana an hana musulmi in an ba shi kyautar jirare ya ce ba amma shi ma idan ya zan babu wani uzuri shi yasa ake son musulmi kuma wajen zaben turare ya ringa zaben turare mai kyau akwai turare na koren aljanu ko akwai turare na tashin hankali na taɓa wa wata gawa sallah wajen kwana biyu hankali na yana tashi saboda wani irin turare za ka sa mata da ya buto ni kamar zai bugar da ni kai shi dai ba ƙanshi ba kawai kamar wani chemical ne a kuma aka ce wai turare ne kuma kaga wannan ba daidai ba ne a cikin da yanzu wannan mutum sawa ya zo masallaci ai zai cuci mutane zai cutar da mutane ana son ka sa turare ka zo masallaci duk wanda ya ji ka samu lada da haka kaga shi yasa a musulunci turare baya tsada ka cire kuɗi sosai ka sai turare duk daɗi mai ƙanshi wanda duk wanda ya ji za ka samu lada yana jin daɗi amma ba me ya zo na shi ne ko wani turare tun tale-tale amma da ban na wurin jau aljanu ne sananne ne a ƙasar hausa da an buɗe shi sai ka ga mutane na juya kai sunan shi ɗan duwala to kai da an buɗe shi kuma daman duk masu galibi masu harka da aljanu masu wannan tsabbace-tsabbace su suke neman shi saboda ina ga mutum ya je wajen su ma suka saman ne zai kidime yanzu ya ji kai abin duk duniyar ta canza to nan ba shi ne ake ana nufin turare wannan an sa za a ji daɗi akwai turare masu daɗi in ka sa ma lada za ka samu ko iyalanka ka sa wa suka ji kanshi za a baka lada mala'iku ma tana san kanshi eh shi yasa ba a san mari maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi yace kada a ci albasa a zo masallaci kada a ci tafannuwa a zo masallaci cewa ya ai saboda mala'iku na fituwa yace mala'iku na fituwa da irin abin da dan adam ke fituwa da shi in ka zo masallaci kaga kenan ba sai an ce ma ka sha taba ka zo masallaci ba saboda taba ma tana cutar da mutane taba musiba ce jama'a tara taba tana ratsa jini tana ratsa jiki mutumin da yake shan taba bai jina ba sai yana tana canza shi kai shi ya zama taba wallahi sai ya zama shi yana ƙarni yana warin taba bai taba ba amma yana tsayawa kusa da kai in ka samu wanda taba ta ratsa shi ba kyau duk motsi in an yi sujjada sai ka ji taba ta taso duk abin nan iya ce wala dalil sai ka ji yawo ma ba kyau wallahi ba kyau wannan ba a zo mu ganin mutuwa ba idan mashayin taba ya mutu tana jikin shi ba kyau wallahi musamman idan ta soma fitar nan ba kyau tana fita duka a jikin mutum ta kunne ta ido ta baki ta dubura kai har ta kofofin gashi ta take kuma wallahi wani irin wari warin ya kai wari wala wata irin musifaffiyar wari yake fita da shi sai ta bata likafari bai bakin ruwa Allah ya kiyaye kaga ana kan in mutum ya mutu a kai shi kabari yana kanshi mala'ikun da za su ma tambaya su zo su ci kanshi kaga an kai mutum duk mala'iku ba sa kan warin taba kuma su za su zo su ma tambaya anya akwai abun ba akwai damuwa ba na Allah ya kiyaye عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب رواه البخاري an samu hadisi daga Abi Hurairah da Allah ya kara tabbata gare shi ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka ba shi kyautar turare to kada ya ce baya so yace saboda turare ai ba wani kaya bane na ba wani kayan nauyi bane sannan kuma abu ne mai dadi kuma ba za ka sa ba sai ka ba wani kai ma to abin da ya tabbata a cikin hadisi yana tambaya kan hadisi addu'a da ake bayan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji kiran sallah yana kiran sallah ko da mana ta abin da yake fadi idan an gama kiran sallah farkon abin da mutum zai yi shine yi wa annabi salati ya ce Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kuma sai ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati qa'ima ati Muhammadan bil wasilata wal fadilata wa darata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta akwai tsarin da yake faɗi shi ne inna ka la tukhlifu mi'ad wanda galibi duka haka muka koya amma daga baya malamai na hadisi suka ce wannan ƙarin baya cikin shi hadisi cewa innaka la tukhlifu mi'ad cewa hadisin ya tsaya ne daga wa ba'athu maqaman mahmud allazi wa'adahu zaka ake tsayawa a wajen wallahu a'lam alaikum salam akan na yayi ba ko da wasa aka yi yayi da barazana kai dan mana da barazana mu ji okay dai ba da barazana ba okay ba hausan ne bata fito ba eh wato ya zama idan ka ce mutumin da aka tilasta shi yayi saki shi wannan bai saku ba tabbas bai saku ba misali Allah ya kiyaye mata ka samu bindigar roba kai baka san da bindiga tana tsubuwa da rubuta kuku sai rubuta musu misali ka dauka ta gaske ce kana rawan jiki ka ce ina takarda kawo ta ce uku za ka rubuta sai ka ce ga shida muzahiri yadda zani double ka rubuta ka sa hannu da kaiwa ne na ka ce ki ba tsaka na saki goma misali ka sa hannu ka ba ta ta shin wannan ya ta saku ba ta saku ba a shari'a ba ta saku ba ko a ce wasu su zo da ƙarfin ya sa mutum bindiga cewa sai ka sake mata kan ka sake ta ba ta saku ba yana daidai da kafircin da aka tilasta mutum illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman irin abin da ya samu sayyidina amma san ya ta wanda kai shi aya ta sauka duk wannan shine dalakun mukri wanda za ka ga shi a fito sakin wanda aka tilasta shi amma da kake kalmar da ka kira ne da kace wai na barazana kamar a ce ina nufin kana mata barazana in na barazana ne ka ku ko na wasa ne ko drama ko kai ka saku Allah ya kiyaye yanzu wani wanka ya fara ya fara ai ya nuna wankan da na bai shi bai ba ai wannan shaida ce cewa wankan da na ba akwai gyara wai mutum ne zai yi wanka biyu zai yi wankan da na ba zai yi wankan soso da sabulu amma sai ya so ma wankan soso da sabulu sai kuma ya zo yi wankan da na ba amma da ya fito sai ya ga sabulu kunne shi da sabulu wanda ai ba zai bukatar wani fadawa ko wanda ai ya tabbatar ka wanka bai ba za ka rage gyara wanda ai bai bukatar ma wani bayani ya zan yi wanki ku ne ba saboda kun kun ba aka wanke shi a yawon ku zai fita ya ka wannan lam'a ne na wanka sai zai gyara wallahi alaikum salam na masu ok na'am ya hadisi ba ce an sa ma turare ba eh na gane yawa masu sadakar turare a kowanne gaskiya za su wasa a kowanne ma ai yana da alaji na turare in ya sa ma sai ta mura ina nan kaga wannan shi yana da uzuri amma a bisin ma kyautar turare za ka ya kamata a ba su kaje ka sa a dan daidai yadda kake so ka sa eh ba wai ta an sa ma ba kuma mutum yana sa sannan kan shi turare wani kan shi wani yawa wani wani yawa wani ba haka mun yi Allah wa Allah
kwarai da gaske mutum zai iya siyan turare saboda in ya mutu a sa masa sosai ka ce mai kyau mai ƙanshi a kai ka lahira kana ƙanshi ka sai designer ba wani abu ba za ka mutu ba kuma in kaje ke sai na nan kawai za ka kamar yadda in kake biya ma ba za ka zauna ba sallu ala nabi karim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب akwai bayan Allah masu barar addu'a Allah ya san bukatun su Allah ya biya musu mu ma dukkan mu Allah ya san bukatun mu Allah ya biya musu Allah ya san abin da muke tsoro Allah ya tsare mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya iyayenmu da suka rasu Allah ya kai malamanmu da suka rasu Allah ya kai Allah madaukakin sarki ka faɗa wa mazaɓin ka ina jin
ya sake ta daga shi ko bai sake ta ba sai waye rasu guji ko mata to ya sake ta kuma suna zaune to wannan ko za ku bincika idan ya sake ta ba ta gama ta kaba ba to za ta yi masa ta kaba duk matar da aka taka ba ta gama taka ba ba sai mijin da ya rasu jama'a taka ba to to idda me idda me taka ba takabar mutuwa ita ce akwai indiyar mutuwa akwai indiyar saki akwai takabar mutuwa akwai takabar saki ya ƙuri o da hausa ne ko to na mutuwa to ba ta gama idda ba to an sake ta ba ta gama idda ba sai mijinta ya mutu to za ta yi masa takaba kuma za ta shiga hadarsa musamman idan sake bai kai uku ba da haka yanzu ku ya kamata ku je ku bincika shin ya sake ta da gaske ko bai sake ta ba idan ya sake ta har ta gama ta kaba to ba abin da hada ta da shi zaman da suke kusure ne to ba sai ku je ku tambaye ta ba ko yadda ta sake ta ga ina ran ku ko ku yadda ya sake ta ko ku yadda ya sake ta sai ku yi masa hukunci da sauran kuma sai a bar wa Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين امين السلام عليكم
Allahu akbar